بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a cikin ɗaya daga ɗakunan shi masallacin tsohuwar kasuwa a wannan gari na gidigir a wannan rana ta lahadi sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai wato ga biyu ko kuɗa ɗaya watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na azumi muna cikin suratul baqara ajiya karatunmu ya tsaya akan aya ta 105 yau za mu tashi aya ta 106 wato aran ba sai karanta mana aya ta ɗaya ba da auzubillahi na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الله madaukakin sarki yace ma nan sakh wannan kalma ta farko na nan sakh tana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko nan sakh shi ake cema da kofi a yi fotokofin abu wato ka sauye abu daga wurin shi zuwa wancan wuri iri ɗaya shi ake kira da mi nansah wato shi yasa alkur'ani mai girma nasahu ne asalin shi yana cikin wato laushil mahfuz sai aka kofo shi daga baitul izza aka rubuto shi aka nakalto shi daga can ya zuwa ƙasa aka karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofin alqur'ani daidai da daidai wannan shine ma'anar kalma na farko ma'ana ta biyu nan sahu shine cewa dagewa ko shahe abinda an kawo shi sai aka goge asali da akwai shi ana aiki da shi sai a dawo sai a shahe shi wannan shine ma'ana ta biyu wato ko wannan ma'ana ta biyu shine ayar take nihi a wannan gaba Allah ya ce ma nansakh min ayatin Allah ya ce ba mu canza aya ba mu kawo wata wurinta a canza wannan wannan aya ce sai a sauya ta sai a kawo wata a ajiye ta a wurin shine Allah ya ce babu wata aya wato wadda za mu canza ta mu goge ta daga cikin zukatan bayi da kwakwalan bayi na'ti bi anfa'i wato shine bi khairin za mu kawo wadda ta yi ta amfani kinan in Allah ya tashi share hukunci za a kawo wani hukunci a ajiye shi ana aiki da shi wannan ya tabbata a farkon musulunci za a kawo a ce doka ka za ku yi aiki da ita bayan wani lokaci sai Allah ya shahe wannan doka wannan shahe dokar da aka yi sai a kawo wata doka a ajiye a wurinta mun gane wannan bayanin na farko ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya shahe hukuncin gaba ɗaya hukunci ne kaza da ana aiki da shi sai Allah ɗauke shi ba a kawo wani ba aka sa a wurin gaba kiɗe hukuncin an share mun samu ma'ana guda biyu ko wato ma'ana ta uku ko a share wannan hukuncin sai a kawo wani hukuncin da ya daidai da irin wancan alada da matsayi ina fatan mun gane wato ko idan Allah ya tashi share wani hukuncin za a share shi a cikin alkur'ani babu shi za a hudda shi daga cikin zukatan bayi a ɗauke shi daga kwakwalan bayi wani hukuncin in aka kawo shi ayar za a shafe hukuncinta amma karatun ayar na nan za a karanta ayar amma hukuncin da yake cikin ayar Allah ya share wannan hukunci da wata aya a nan gaba insha Allah aya ta gaba za mu ga irin wannan daidai da daidai yanda Allah ya bada wato yace ku yi haƙuri da Yahudawa in sun muku laifi ku yage musu ku gafarta musu kar ku ɗauki abin da komi daga ba sai Allah ku yage su kaga kenan inda aka ce ayi yaki babu mi babu zancen yahiya babu zancen mantuwa da wannan laifi kenan a harko an kawo hukuncin ku yi haƙuri ku kyale ku musu abubuwa ku ci gaba da rayuwa da su aya da ta zo ta gaba a cikin suratul tauba me yake cewa qatilul mushrikeen ko ko yaki mushrikai kenan sai Allah nuna ni wannan afuwar da wannan yahiya yanzu an kare ta wannan ayar sai ta shafe hukuncin yin afuwa wato ku akwai wani asari da Imam al-Qurtubi ya kawo shi wani bawan Allah ne daga cikin sahabban manzo Allah ya tashi cikin dare yana karanta alƙur'ani sai ya so ya jayo wata sura yayyai sura nan ta ƙi zuwa sai wani ya tashi daga ciki ya ja limancin shi zai kawo wannan sura shi ma ya jayo ya jayo babu ita ɗan ya kuta na uku ya hayo ya ja ya ja babu ita ana waye gari sai suka garzaya zuwa gawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce ya ma'aikin Allah jiya da dare na yi limanci na nemi wasu ayoyi cikin wata sura ta zuwa amma ni na san ta da akwai da ta zuwa na huta wane ya shiga shi ma ta zuwa wane ma ya shiga ta zuwa manzo Allah sai ce ajiya aka shafe ta an share ta kenan kaga nan Allah ya share ne ayar da hukuncin babu ita a kwakwalluwa babu ita a zuciya Allah ya tahiyar da ita shine malan sahmin ayati wannan akwai hikima a ciki yahudawa suka zo suka zargi manzo Allah suka ce he kai da yanzu sai ka ce ayi kaza kuma gobe ka ce babu wannan aikin an share ai wannan magana taka akwai tubka da warwara yanzu ai haka mutane suke cewa wannan sai yake nuna alaman jahilcin addini dan mutum bai san addini ba alqur'ani an sabkar da wani hukunci daga baya aka shafe shi ina fatan mun gane wani hukunci ne suka zargi manzo Allah da shi wato ko manzo Allah da Allah ya aiko shi da farko in ya tashi yin sallah ina yake kallo fa'aina ba tuwallo fasamma wajhullah manzo Allah yana kallon baitul maqdis masallacin qudus a duniya akwai gurabe guda uku masu alfarma guri na farko shine al-ka'aba allati bi bakkata mubarakan shine foundation na farko da aka dora a doron duniya dakin ka'aba Allah ya yi shi da matsayi da alhorma yana da daraja da mutunci a cikin addinin musulunci da duk addinai wanda suke daidai da musulunci wuri na biyu masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ni wanda wanda yake limanci a yanzu a masallacin Ka'aba ana kiran sunan shi da mi Imamul Haramaini limamin wurare masu daraja guda biyu Ka'aba sannan ina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri na uku mai alhurma wato shine baitul maqdis masallacin qudus wanda annabi Suleiman ya gina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin shi akai sama da shi wannan sune wurare masu alhurma shi yasa manzo Allah yace ba a nadan gari ka shirye ziyarar masallaci sai wannan wurare guda uku daga su babu wani ka shirya takankanas don ka je wani matsalaci da sunan ziyara neman lada babu shi a addinin musulunci sai matsalatai ya guda uku duk wanda ya ƙara na hudu na biyar na shidda na illa masha Allah ya yi kuskure ya yi bidi'a ya saba ma hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe kiyama sai ya bada dalili gaban Allah ba ka da dalili ba manzo Allah ya saka ba to maka san cewa akwai kalubale tare da kai to kenan waɗannan masallatayya da muka zana a farkon musulunci alƙibla inda ake kallo a bauta wa Allah shine cewa wannan baitul maqdis masallacin Qudus ana tsakiyar yi sai Allah ya sabko da aya kenan wannan aikin sai aka shage ni aka shahe kallon masallacin kudus hukunci shi aka ce an dina an shahe wannan ku dawo ku kalli ina fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka kalli dakin ka'aba kai sallah wancan wuri wuri ne mai alhurma a addinin musulunci wancan wuri wuri ne wanda dukkanin addinai na yahudu da nasara suna mutunta shi yanzu haka ana rigima akan baitul maqdis shi yasa musulmi ya kamata ya san tarihin wannan masallaci fi sabilillah yanzu in ka tafi masallacin akwai bangaren yahudawa a ciki yanzu haka inda suke ibadar su a cikin masallacin akwai bangaren kristoci inda suke bautar su a cikin masallacin akwai bangaren musulmai su musulmai zalunci aka musu da a hannunsu yake aka kwace silahuddin al'ayyubi ya zo ya kwace wato colonization da ta zo ingila a nan da shekara saba'in ta kwace sai aka kasa musulmai ga ɓangaren yahudawa ga ɓangaren ku kiristoci kuma ga naku ɓangare to da maza Allah sallallahu alaihi wasallam na ake kallo ana sallah nan ake kallo ana bautar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya shahi wannan hukunci to daga lokacin daman yahudawa ga kiyayyar su ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka ga kuma manzo Allah ya daina kallon baitul maqdis hasada sai ta shige su kiyayya ta karu suka ce ga aikin da yake da yana can yanzu ya da wannan wani irin addini ne ana yi ana sauyawa wannan hukuncin Allah ne kuma da hikimar da Allah ya kalla shine Allah ce ma nan sakh min ayatin babu wata aya da za mu shahi mu canza wato aunin siha ko kuma wato mu mantar da ita mu barta na'ti bi khairin minha za mu kawo da wadda ta hita alheri au mithliha ko mu kawo makamanciyanta a wurin hukunci da lada sai Allah ce alam ta'lam ya kai manzon Allah da al'ummarka shin baka sani ba annallaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komi babu abin da ya gagari Allah maɗaukacin sarki Allah shi ke hukunta abin da ya ga dama ya aikata abin da ya so sai Allah ce alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard shin manzo Allah baka sani ba cewa da kai da al'ummarka lallai Allah maɗaukakin sarki wato shine wanda ya mallaki duniyan nan gaba ɗaya shine mulku samawati wal ard Allah shi ya mallaki sama ya mallaki ƙasa da duk abin da suke ciki da duk abin da ke sararin wannan wuri yana wanda suke tabbatar mana da ni nan ana magana ne akan tauhidi akan kadaitar da Allah wannan wani irin tauhidi ne cikin aqsamut tauhid kal kashe-kashen tauhidi dan tauhidi ya kasu gida uku wannan tauhidi ne na rububiyya mallakar sama da abin da ke cikin ta na Allah ne sannan kuma a duk duniyar nan tunda aka faro ta har ya zuwa wannan lokaci ba a samu ba daga cikin 'yan adam wanda suka yi jayayya wato akan cewa Allah ya mallaki kaza sai 'yan kaɗan su ne suka yi jayayya irin su lamarudu ni ya ce ta yi shi ma ana uhayi wa umitu ni ma ina rayarwa ina kashewa haka yace to 'yan kaɗan ne ƙwarai ma wanda suke ganin kayan duniyar nan ba na Allah bane amma zamanin yanzu sai aka samu mi wasu wanda suke cewa komi ɗabi'a ce duk abin da ka gani ɗabi'a ya haifar da ita ai kaza ne zai haɗu a ilmance a shiga wani bayani kaza da kaza in yi haɗu har na taɓa ganin bayani akan wannan takwaran kwatsa me yake kawo ta arra'ad suka ce ai akwai wasu sinadarai cikin iska akwai police da wani wane ne in suka haɗu ya ba da wani waye shi ke fitar da wannan ƙara da wani wuta Allah ce wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi wannan yana daga cikin ɗaya daga ayoyin Allah in haka ne ayi wani abin da zai gagaru ya kare wannan ko ya tabo shi ya kawo shi amma iko ne na Allah akwai abin da Allah ya dora a doran ƙasa kuna ji kuna gani sai dai ku sallama iya abinda za ku binciko Allah ya buɗa muku ku gane kaza da kaza amma ku iya karewa ko ku iya sarrafa shi yadda kuka so Allah ƙarya ne wato kenan Allah shi yake da mulkin sammai da kasai shi ke jujju yadda abubuwan da suke ciki yadda ya ga dama akwai aya mai girma ka duba ka ga zamaninmu na yanzu yadda ilimi wato ya ci gaba malam abubuwan da ake kirkira na ban mamaki amma duka Allah yana kallo kaɗan abu wala in ka haɗa za ga ɗan adam bai san komi ba yau in aka tashi Allah ya riƙa zubar da wato ƙanƙara a inda ƙanƙara yake zuba ko Allah ya tayar da ƙura za ga jirage sun kasa tashi za ta yau babu tashin jirgi yanayi ya gurɓace to ilimin da aka kai a iya magance yanayin mana gabaki ɗaya ilimin ɗan adam ɗin abin ya rinta mai sai a dawo a zauna ana jiran ne har Allah ya ɗage kayan shi har Allah ya ɗoke wannan ya isa ya tabbatar ma da mai imani imanin shi ya isa da ɗan adam idan ya ji bayanan alƙur'ani ya yi imani da Allah ya dawo ya karɓi dokokin Allah maɗaukakin sarki Allah shi ke sarrafa wannan duniya da abubuwan da ke cikinta gaba ɗaya sannan kuma ɗan uwa wani abin da za ka yi tunani iya wato abin da ɗan adam zai iya yi wala bai wuce ba doron ƙasan nan duk abin da za ka yi iyakacinka a saman doron ƙasa ne jirgi ya tashi a doron ƙasa jirgi ya yi yawo a saman ruwa ta ina zai zai don Allah bai ɗora mu mu yi rayuwa a saman ruwa da cikin ruwa dolan ka sai ka buƙaci ina wannan ƙasan nukiliyarka salularka motarka jirginka abincinka da duk abin da kake bukata a saman doron ƙasar nan kai ɗan adam da aljan an wasu halittu ne su ma a saman nan sai wasu wanda Allah ya ɗora su a ina wato a tsakanin sarari su ba a ƙasa ba a sama ba irin su jemagu jemage galibi a yanda muka sani da ya hado ƙasa tashi ta gari ba ya sauka a ƙasa sai ɗaiɗai kun su zaga sun faɗi sun tashi sun tashi amma rayuwarsu a ina take tsaka-tsakiya a sarari gabaki ɗaya abin da muke iyawa wallahi bai wuce ba wannan duniyar ka taɓa ji an ce wani ya ƙetare wannan duniya ya sai wata duniya duk ƙarya ce wallahi hatta duniyar wata da ake cewa an je wata wallahi duk maganganu ne wanda ana cewa ba gaskiya ne ba duwatsun da aka nuno da inda Amurka ta je da wani kayan da aka sa aka kafa wato wata tuta ta Amurka ta je sararin ina wata an bayyana wurin a cikin wasu yankuna ne masu duwatsu duk abin da ɗan adam zai aika su akwai wani jeji na samaniya walla ba wanda ya isa ya wuce wannan wurin da kumban buhu tauraruwan ɗan adam da duk abin da za mu dama su ne tunkafin ɗan adam wa iya ƙarshen ci gaban ɗan adam shine ya halba kumbu ya halba tauraruwan ɗan adam wanda za a rika sadarwa ya rika aiko muku sako daga nan ana ɗauka a gane shine ci gaban Amurka shine ci gaban China shine ci gaban Rasha shine duk wannan su ne ƙarshen su yana da daidai gejin da ba sa iya wucewa yana haurawa gaba ɗaya ke ƙonewa iya abin mu ina ne wannan duniyar ce ko ruwa ba mu isa ba mu ketara ruwa an zagaya shi su ga wai ina ne ƙarshe har yanzu ba a ga ƙarshen shi ba daga inda ya fara ya ƙi da shekarun shi yana zagaye sai ya dawo nuqtatul bidaya daga inda ya tashi ya dawo kan sai aka ce duniyar nan gaba ɗaya ruwa ya kewaye shi ina ne bangon duniya sai alqur'ani ya bayyana mana ina kana tune malam fi ayi sura suratul kahfi zulqarnaini ko shine yaje ya sanya ni ya sanya wato duwatsu da karahuna ya narka dalma ya zuba manzo Allah ce in kiyama ta taho ya juja da majuja za su hoto dan suna bayan duniyar samu Allah kadai ya sanya rayuwar su take amma wa taba leka su wa taba zuwa ya shiga cikin al'umman ya ajuja wa majuja kawai alqur'ani ya bamu labari kuma tabbatacce ne akwai daga cikin malamai musulmai ma'abuta tarihi sun je daidai inda shi zulkarnaini ya rihe ƙofar manzo Allah ya ce yana nan yana balkacewa da lokaci yayi gaba ɗaya zai gushe kullun suna da kanshi zo ya juja da majuja ya juja da majuja yahudawa sun yarda akwai su har sun yi funafunan su su ake ce malijiya sun yi irin funafunan mutane sun sabko daga wani saman wata itaciya da aka shimka ko su wana irin nasu aqida ne amma suna nan abin yana na yana balkacewa su wannan malamai musulmai da suka sahi wato sun ga tabbas ga wurin ya fara ɓaɓɓalkacewa yaushe zai hushe ranar da Allah maɗaukakin sarki ya ba da izini za su fantsamo duniyar nan sai abin da za su yi kenan ƴan uwa masu girma abin da za mu fahimta a nan mulkin rayuwar nan ɗa wallahi ba komi gare shi ba Allah shi ke ikon komi sai Allah madaukakin sarki yace wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ya ku al'umma manzan Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ku ba ku da wani mataimaki wanda zai taimake ku kuma bayan Allah madaukakin sarki kenan mai taimakon ku shine Allah madaukakin sarki ku karbi dokokin Allah ku yi da'a ku yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Aya ta gaba Allah ce mu.
Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl.
Na'am.
Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'a as-sabil.
Allah madaukakin sarki yace am turiduna an tas'alu rasulakum shin cewa ya ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuna so ne wato ku nema ku tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya wato ta gagarabadau tambaya ta reni da ƙetare iyaka tambaya ta girman kai kamar yadda Yahudawa suka ma annabi Musa alaihi salam Yahudawa mi suka tambayi annabi Musa ta suka yi wato wannan aya nara Allah jahara miya farkonta
وإذ كنتم يا موسى wa idh qultum ya Musa lan لن نؤمن nu'mina laka hatta nara Allah jahara suka ce ya kai annabi Musa mu fa ba za mu yi imani da kai ba ba za mu riga mu sallama ba ba sai mu yawa mu suka ce hatta nara Allah jahara ai sai mun ga Allah kiri kiri su kuma mushrikan Makka ni suka ce ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suka yi ba za mu yi imani da kai ba sai ka maida mana dutsen safa muna kallon shi dutse ne ya zama zinariya hatta wato cikin suratul wannan wace ce furqan a wannan nahali yambu'a sai mun ga kai magana ƙasa ta tsage ruwa yana bubbuka suka ce da wannan ne za mu yi imani da kai kenan yahudawa sun ce ma annabi Musa alaihi salam mu fa ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah kiri da muzu ka ji shekantaka a wurin bai hudi wa taɓa ganin Allah a wannan duniyar sai annabi Musa alaihi salam ko wato sai sai suka ce mi mu ba ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah kiri da kiri shine annabi Musa ya tattara mutum 40 aka je ila miqati rabbina wajen gamuwa da Allah za a je a ga Allah shi sun ga Allah ina malam wato wani ɗan abu suka gani duka suka faɗi suka mutu annabi Musa ce ya Allah wa'annan su ne zaɓaɓɓu malaman cikin su masu hankalin Allah yanzu idan aka kashe su na koma su kuma sun zo ne don su ganka su je su ba da shaida don mutane su sallama ya za a yi abin ya Allah Allah ka maido su Allah ya karbi kira annabi Musa addu'ar annabi Musa Allah ya maido su duk da wannan halin suka je Yahudawa me suka yi suka zo suka yi abin da suka yi to haka a cikin al'umman manzo Allah an samu wasu mushrikan Makka Larabawa suka ce mu ho ba za mu yi imani da kai ba wannan dutsen sai ya koma zinariya kaga wannan tambaya ce ta mi dan a kasar da manzo Allah tambaya ce ta girman kai don a ga ya kasa suka ce sannan sai mun ga kayi abin nan magana ruwa yana kukukowa daga ƙasar nan ke ƙasa zage ruwa ya kukuko to shi ne sai Allah yake cewa an turiduna shin kuna so wai annabi sallallahu alaihi wasallam ku mishi tambaya don ku gagarar da shi ku kai shi ya kasa ku mishi tambaya ta girman kai dan kar ku yi imani kaga wannan hanya ce ta mi tunda ka kasa ba za mu yi imani ba to wannan shine Allah yake ce ma wato wannan al'umma kamar yadda Yahudawa suka ma wato Annabi Musa alaihi salam sai Allah ya ce wa man yatabaddali al-kufra bil imani Allah ya ce duk wanda ya canza imani ya maida shi zuwa kafirci ya saki hanya wadda take mai kyakkiya faqad dhalla sawa'a sami haqiqa ya saki wato ya karkace daga hanya wadda take mai kakka wannan shine Allah yake mana wato dan kunne ya kai mai imani wato idan ana ma bayani kada ka sa a zuciyarka kai tambayar da za ta kawo kasawa wannan ba naka bane Allah bai tsora ba tambaye abin da yake daidai ka tambaye abin da yake cikin shari'a sannan kuma ka daidaita a tambayarka lokacin da ka cika tambaya aka cika baka hukunci to ka san iliminka yana karuwa kana sabawa azabarka za ta karu ilimi in ya same ka to wallahi yana da bambanci da wanda ilimi bai same shi ba in ka san hukuncin kaza da kaza da kaza da kaza in hukunci goma ka sani to Allah sai ya tambaye ka akan hukunci goma wancan hukunci bakin uku ya sani akan daidai abin da ya sani Allah zai mishi tambaya Allah madaukakin sarki ya dace mu akan hanyar shi wadda take madaidaiciya Allah ce mu na'am ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا na'am حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق na'am فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره na'am إن الله على كل شيء
qadir قدير na'am Allah yake cewa wadda kathirun min ahli alkitab Allah sai yake ma masu imani bayani Allah yake cewa da yawa daga cikin wato ma'abuta littahi guda biyu yahudu da nasara sun gurace suna so su mayar da ku bayan kun yi imani su mai da ku zo ga kafirci haka lamarin yake shi yasa ake ta kirkire kirkire ya kai dan uwa ka san meye dalilin da yasa a yanzu ake cewa yancin mata yancin yara musulunci bai ba su ba yanci musulunci bai ba wa mace yanci Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah ya ja kunnan maza ya ku maza wa'innan mata ku kyautata zamantakewa da su, ku inganta zama da mata. A cikin suratu talak Allah ce, La tukhrijo hunna min buyutihinna ka duba ka gani ba su ‘yanci da kare musu haƙƙi da kare darajarsu al'ur'ani yake yi, ya ce, Kadda ku fitar da su daga gidajensu, Allah da ya tasu ba su ‘yanci. sai Allah ya ƙi kiran gida akan cewa gidan namiji sai aka ce gidan suwa gidan naka gidan mata wani latijo duk da kinamanta sunan shi da na faɗi za ka san shi ɗan magarye ne kusan gidan su isa ka yake wato ko a ƙofar gida yake an ɗan kwan biyu in ka zo matar shi da ke tana harkan kasuwanci sosai da ka zo ka ce ina ne gidan wanta yana ƙofar gidan kuma shi ne mijinta sai ce kai wallahi bai san ba bai sani ba a ida ce wai ina ne gidan wance ta wallahi ban sani ba sai an zo an sami shi kai dazu muka tambaye ka gidan wance wanda gida gare ta nata ne ko nawa dan me za a dingina gidan nata shi wannan ne bai mushi ba ina take da gida shi kawo wanda ya ajiye ta wato ta kwace mushi gida wato haka lamarin yake kenan wanda yana daga cikin abubuwan da Yahudawa wallahi suka kawo ma mutane ‘yancin mata ‘yancin yaro ka leƙa ka gani a cikin alƙur'ani ‘yancin yara Allah ya ce mi wala tu barra walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi anan duka uku Allah ya gama mace an kare mata haƙƙinta yaron an kare haƙƙin shi shi namijin an kare haƙƙin shi amma sai a biyo ku a sannu-sannu a sa mata ɗiya mata lakwal don me yasa ba a ce ba a sa su makaranta a wurinsu ina ne inda ilimi yake ina ne inda ci gaba yake a sa su lakwal yanzu yarinyar da ta yi makaranta ta sabke alƙur'ani ta san hadisan manzo Allah ta san hukunce-hukuncen shari'a an ba sai ba lakwal sai a ce mata mai jafila amma inda tana da birebe ta hada da ba ta yi jami'a ta hada da masar za a ce wayayya watan mai alkur'ani sittin aka sai a ce mata mi jahila dan Allah tura musu yaƙe mu ba ya kana kwakwalwa a matsayin ka wani musulmi kana ganin mahaddaciya alkur'ani dan ba ta iya aoe jahila ce sai ga cewa rayuwar ba za ta iya rayuwar zamani ba Allah ya ka taɓe shi yasa wallahi riba ne kar ka yarda diyarka sai boko kaɗan wallahi za ka yi kuka za ta je gidan aure kullum suna takuwa tana dawowa dan ta jahilci addini ba ta san hukuncin zamantakewar aure auren ibada ne in ta san ibada ne wani abin in ya bujiro mata na matsala a gidan aure za ta yi tunani da ibada da take ciki abubuwan sai su sassautu amma sai a sa yarinya boko kadai ana ce sai ta yi boko kadai Allah za a samu matsala a cikin rayuwa a matsayinka na musulmi in kana ganin kana so diyarka ta yi boko to in ka sa ta boko ka dage sai ta yi mai islamiyya akwai abin mamaki fa sai ka yarinya an kula da ita a ilimi gare ta wato karatun so take amma wallahi in tana makaranta sai ta yi kwashi yadda ta ga dama a nan ba wani dan duniya ake ne ba wannan shine cewa yaƙar da aka yi a sa yara a sa su ilimin boko kai wata proje ta taba zuwa ta ce yara a wayar da su a sa su makarantun islamiyya su yi karatu a haɗa musu da na boko wata proje ka taba ji iya kira da proje za ta yi mine ne a sa su boko a boko mi ake yi ka je ka bincika yara nawa suka lalace ba muna cewa bakar a yi boko a a yi gyara a ciki wallahi tallahi billahi al'azim ranan gobe kiyama abinda Allah zai tambaye ka na ilimin yaranka shine cewa Allah zai tambaye ka ka karantar da su addini ko baka karantar da su ba boko neman abinci ne in suka san addini sannan kuma sasu boko yadda za su san neman abinci duk hankalinmu ya tafi akan bi kowa sai ya zama ma'aikaci ai wannan rabban tunani ne karancin tunani ne ya za a ce kowa sai ya zama ma'aikaci kowa sai ya ta ƙarƙashin gwamnati a a samu ilimin yadda ni zan buɗe kamfani waɗanda suka yi karatu in jayo su shiga ƙasa na ko yadda shi ma wancan zai yi karatun ya yi ilimin shi ma ya buɗe wani ɓangaren kowa ya ci gashin kanshi ba aiki mai riba wallahi wanda kai ne da kanka ba sai ka yi jiran wata ba ina kallon wani hamshakin mutum ɗan kasuwa balarabe wanda ya shahara ya yi yawon duniya ƙasashe da yawa a cikin kasuwanci ya ce asalin shi ma'aikacin gwamnati ne sai da ya shekara goma sha takwas yana aikin gwamnati ya ce bai san wawanci ya yi ba da rashin hankali ya ce da shiriri ta ya ɓata shekara goma sha takwas ya ce rana ɗaya kai tsaye ya ce ya je da aikin gwamnati ya shiga aikin kanshi yake ta yi yake ta yi yace yanzu da barin shi aikin gwamnati shekara goma sha takwas yace kasuwar da yake ya kai yanzu ɗan kasuwan ƙasashe ne sai ya fita daga ƙasarsu yace mutanen da ya sani a harkar kasuwa kaɗai su kaɗai jari ne kafin a zo maganan kuɗi wallahi babu aiki mai riba kamar wanda ba a ƙalƙashin kowa ba kake nema ne kake shi yasa Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harramar riba wannan saye da sayarwa Allah ya sanya mishi albarka wannan noma da kiwo Allah ya sanya mishi albarka albarka shi ta wuce kai ta jira a wata baka baka iya sana'a baka iya komi abinda kake jira a wata kahin ya zo duka a lissahi kredi in zaka sa he ka lissafa in kredi ya zarta ma a wata to wallahi ka shiga matsala dan haka wallahi yana da kyau mu sake tunani e mu ma an ba mu yi ba wallahi mutane su dau shawara akwai ɗan kwan wa ake ce mushi ɗan kwan Allah subhanahu wata'ala taimake mu akwai matsala a cikin aikin yau a gidan kuwa na son taimako wallahi aka ma ba zata a wata shikenan ka ce. ka shiga wani layi amma ɗan kasuwa ne zai hidima a garin da wani yake sai da mai yake gaya mu har suna wuce ya ce wallahi ustaz ya ce kasuwa tana da albarka ya ce mai ne kadai a dare daya sai da ya ci riban duka ɗari na ce to ka gani kudin wata daya wala kudin wata daya kai kana nan kana ta mallake mallake akwai wani babban malami dan Najeriya yace waya aikin gwamnati banda mutuwar zuciya menene a ciki mutane suna kallon ka ga goge riga kai waya amma wallahi talaka ne wallahi abincin gidanka ma wata rana da bashi zaka hada shi amma sai riga dan kasuwa ai rowa gare shi wane ne wane ne Allah madaukakin sarki ya taimake mu kowa da irin hanyar da zai kama shine shi wannan na wannan haka ne Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu shi yasa akwai wani hanya da gwamnati sai mutane suka rena wannan sana'ar ta hannu kafinta garaji ɗinki da wane ne sai a ce mi wai gagararru wai wanda sun kasa ga can inda yaro zai yi wala mutum da wani sani akwai mushen da muke tare da shi plombiye ne mai harkan haɗa ruwa famfo yana zuwa wurin aiki shi in yi awa ɗaya biyu wallahi da ya sauko na cikin gari malam in ka gan shi rayuwa ce a meke ya je wannan bilan ya haɗa wannan shakon ya je wannan gidan ya fasa me ake cewa magewa ya haɗa wannan ce kuɗi yake samu wannan lakwarkin ne ba ruwan shi kuɗin shi sai a yi ta zubowa don saboda yanzu yana da ma har abin da ya ishe shi kullum malam in ka gan shi hankali a kwanci ana ta zuwa ana neman bashi mu masu rike da lakare eh haka ne to amma mun rena ta eh eh yana ta gyare gyare ai malam sani kai ma misali ne shi ma yanzu kafinta ne ai wannan sana'a rai wanda da sa abin nan in aka yi kira kawai yanzu za ga shi yana rike da darto yana ma kasa ko aiki Allah madaukakin sarki ya sanya mana alkhairi amin shi yasa inda muka lura wallahi makwabtan mu ɗan Najeriya zaga mutum zai yi islamiyya yayi boko da sana'ar ni hannu duk inda ya tafi in wannan ya gagara akwai yana da sana'ar shi a hannun shi ba yadda za a yi wallahi ya kasa na akwai wannan dan uwa shi ma gashi nan tela ne kuma ya iya gareji yanzu he ga shi karkashin mota dan Allah bari ba bace asirin ka arihe jaran da ya kai sana'ar ka a hannunka wallahi yake komi ba inda zaka je shi yasa Amurka ta ci gaba Amurka ba ruwanta da katan takarda yanzu in ka kwashe takardu wane ne diplom kaza kaza kaje kasa Amurka za a dauke ka aiki an suka gani he su mai da gehe za su sayo ka wurin aiki su gani yaya kake a aikace in aiki ya yi a aikace a hannu sai a ɗauko takardarka sai a juna da ita bayar namu na nan na faransa ba kawai kana zaune a biro injiniya ne leburori su zo su haɗa abin da za su haɗa ka zo cikin ac ka kalla ka ce wannan birgin ya yi kaza wannan ya yi kaza ba abin da ka iya sai dai lissahin takarda allah madaukakin sarki ya dace mu wato kenan dan haka muna bayani ne akan iyayyen yahudawa wannan abubuwan gabaki daya Allah zuwa mana su a cikin alqur'ani manzon Allah ya mana bayani manzon Allah yace ka je ka nema da ƙarhinka wato yahi ka je kana roƙon mutane ya takaffafun nas ka je kana abana abani manzon Allah yace yadul uliya khairun min yadi sufla hannun sama ya yi alkhairi ga hannu wanda yake na ƙasa wanda za a zaba ma. Manzo Allah ya ce duk safiya mala'ikai ne guda biyu suna addu'a Allahumma a'afi ba za ka iya bayarwa ba sai ka ni'imi sai ka samo sai ka yi aiki ka bada duk ana addu'a wato dalilan suna da yawa akan wannan gaba kenan yahudawa suna adawa suna kishi suna bakin ciki game da abin da Allah madaukakin sarki ya ba manzan shi na alƙur'ani da dan wato da ɗorawa akan daidai wato ko wannan yahudawa burinsu su ga cewa mun bar addinin musulunci don babu abin da babu a cikin musulunci wala musulmin kwarai baya zubar da kanshi a kullum yake yi yana da zuciya wadda take karfafa don dogaran shi gaba ga Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah ce duk wanda suka tashi suka zagi ne damtse Allah ce sai mun dora su akan abin da yake daidai shi yasa ka je ka nema to ga yahudi yana wannan bakin ciki dan zaka waye zaka daina neman taimako a hannun shi kullum ba za ka meka hannu ba bidijan kasar ku duk shekara kuna jiran majalisar damkin duniya ko wato wace ce take Amurka sai ta zubo muku in ta janye hannunta kasa tana cikin matsala musulmi to yahudawa duk sun biye waɗannan hanyoyi wanda za su rusar da mu wato ko sai Allah yake cewa wadda kafirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran ku bar addinin ku gaba daya ku ku koma ku zama kafirai irin baya hasadan min indi anfusihim wato wannan kiyayya ce da bakin ciki daga gare su nan Imam al-Qurtubi yace hasada ta kasu gida biyu akwai mazmumatun akwai mamduhatun hasada akwai mummunan hasada abin zargi akwai hasada wadda take abin yabo wace ce hasada mummuna abin zargi shine an tatamanna zawalu ni'matu laghairi kai gurin wata ni'ima da Allah ya ma wani ya rasa ta ba a kai ba a shi ba kai dai karka gaishe yana moriya da wannan abin da ka gan shi yana moriyar wannan abin kakar cikin tashi hankali dukiya ce mulki ne ilimi ne zuriya ce gida ne abin hawa ne tufafi ne duk waɗannan abubuwan da ka sani haramun ne ga musulmi ya yi buri ga ɗan uwan shi ya tatse ya rasa wannan ni'ima da yake ciki yin hakan malamai suka ce kamar kana cewa Allah ya yi rabo ga mutumin da bai tantanta ba, ka zargi Allah ya ba da wani abu ga mutumin da bai dace a bashi ba. Wa ya kai Allah iya rabo, wa ya kai Allah iya sanin amfani ga mutane, duk abin da kaga kana ciki Allah ya san wannan abu ya tantance ka. In Allah ya hana ka abu, da abubuwan da Allah ya sa ya hana ka wannan abu, wani abin da Allah zai hana ka shi. wala inda Allah zai kai ka wannan wuri sabewa za ka yi za ka zama ɗan wuta Allah yana ƙaunar ka yana son ka sai hana ka sai ce tsaya a daidai inda kake shi yasa addinin mu manzon Allah ya kiraye mu cewa kar ka kalli na kololuwa da kai kalli na ƙasa da kai sai saka godewa wa Allah subhanahu wata'ala a kayan duniya ga baki ɗayan shi amma aikin alkhairi wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun yadda sabon manzo Allah suka yi wurin neman aljanna anan ake tsirayya kar ka bari wane tsire ka amma in harkar duniya ce kace wato irin abin da wane ya kai sai ka kai arzikin ku ba ɗaya bane fa yu'maru bi kasabi rizqihi duk wanda aka halatta sai an yi umarni da rubuta arzikin shi daidai yadda zai samu wa daga irin abin da zai samu wa daga irin abin da zai samu wato ko kenan hasada ita ce mutum yayi gurin kaucewar ni'imar da take hannun dan uwan shi wannan shine mummuna wanda musulunci ya hana kai barama har yana kai mutum zuwa ga wutar jahannama da hasada mugun ciwo ne hasada wanda yake abin yabo shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaga dan uwanka Allah ya mishi ni'ima ta alqur'ani mai girma kai ma sai ka gorace wannan alqur'anin yana aiki da shi yana karantawa yana moriyar kayan shi kai sai kai gurin Allah ya baka irin nawa ne ba tare da nashi ya rushe ba wannan nau'i ne na mi hasada wadda take mamduha hasadar da ake so a cikin menene aikin alkhairi ba kayan duniya ba ko sannan kuma wato an maza Allah ya ce ka gan shi yana tsayuwar dare yana ta ibada don kai ma ka samu mi wannan falala sai ku haɗu a ina jannatul ma'awa a gidan aljanna ba neman ya rushe ba wato ni'ima ta biyu maza Allah ya ce kai gurin kai ma ka same ta shine Allah ya ba mutum arziki wannan arzikin nashi yana ta aiki alkhairi ya yi sadaka ya gina makaranta ya gina masallaci ya gina likita ya ba da taimako a wuri kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ku 'yan nijar ya ku masu kudin kasar nijar ya ku masu wadatan garin gidigir kadda wannan falala ta tsere ku arzikin da allah ya ma ka yi ƙoƙarin saka shi cikin wani abin da al'ummar garinku za su amfana al'ummar ƙasarku za su amfana mu ba da misali wanda kowa ya san shi a wannan gari wannan masallaci da aka gina ba furoshe ba ta zo ta gina wanda ya sayo aikin ya fara zabara wallahi ya yi ƙoƙari irin wannan aikin ake so a cikin al'umma in Allah ya hore ma Allah ya ba kuɗi ya ba wata ni'ima sai ka kalli wurin haɗuwan jama'a inda suke buƙatan a gyara shi kai wannan masallaci a duk inda aka tayi yayi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mishi aikin shi ya sanya ma dukiyar shi albarka Allah ya ƙara sanya mishi tunanin yi ma wannan al'umma ta gidigir abinda zai sa su ci gaba Allah madaukakin sarki sauran masu halin su ma Allah ba su wannan tunani to dan haka manzo Allah sai mana bayani cewa in kaga wato kana iya gurin idan Allah ya ma wani arziki yana aikin alkhairi kai ma sai kai gurin cewa Allah ya bani arziki irin nawani in yi aiki irin nawani dan duka mu haɗu cikin alkhairi maza Allah ya ce abu na uku hasada ce Allah ya ba mutum ilimi yana ta bayani akan addinin Allah yana ta karantar da mutane yana ta samun lada kai ma sai kai gurin Allah ya bani ilimi irin nawa ne in yi aiki irin nawa ne don in samu gidan aljanna kenan nan mun samu karanuwan hasada guda biyu ɗaya wadda take abin zargi wadda za ta kai jahannama ɗaya kuma wadda take ta aiki alkhairi to su wannan yahudawa suna yin hasada mai kalar wanda Allah madaukakin sarki ya haramta suna hasadan manzan Allah suna hasadan masu imani na abin da Allah ya basu na falala alkur'ani na zabura cikin aiki na kiyaye dokokin Allah na yin abin da ya dace don samun gida aljanna wato sai Allah ce min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana akan su wannan yahudawa ga littafin at-taura ya bayyana musu abin da yake daidai sun sani ga alkur'ani ya zo ya tabbatar da abin da ke cikin at-taura amma hasadan min inda anfusihim dan hasada suka tunkuɗe a tauran suka tunkuɗe alqur'anin mai girma suke ganin cewa kar ayi yadda za ku ci gaba wato sai Allah ya fa'afu ya ku masu imani yahudu da nasara suna tutar da ku suna muku hasada kuma kun sani suna muku makalkashiya kun sani Allah sai fa'afu ko yafe musu ko musu afuwa ku gane su kar ku dauki abin da wani abu wasfahu sannan ku manta a cikin zukatanku wannan shine kyakkyawan gafara wanda ake so musulmi ya ma dan uwan shi musulmi amma laihi sai ka yahe wannan laihin sannan kuma sai ka manta dan yana da bambanci wannan daraja ce kololuwa ba kowa yake samunta ba wallahi sai wanda ya jajirce a cikin zuciyar shi menene na farko gafara an ba laihi sai ka ce na yahi amma kuma zaka yi dokan mataki yanzu ba kai ba mai asafu ba ka manta ba kuma ya halatta kai musulunci bai hana ka ba amma fifiko shine cewa kai gafara ka yahi sannan kuma ka manta a dawo a yadda ake in ka ce za ka ɗau wato ƙuduri a kai ka yahi amma kai za ka daina abu kaza ba ka da zargi a wurin a cikin addinin musulunci kuma wannan abin ana san shi kada ya zamo gabaki ɗayan ɗabi'ar rayuwarka al'afu wa safu dan wallahi za ka cutu musulunci ya baka yanci akwai mutanen da sun cancanta akwai mutumin da in yama laihi ya kamata ka gafarta mushi ya kamata ka manta da wannan laihi misali ɗaya za mu bada ka shiga cikin gidan aure ka gani matarka za ta yi wani laifin za ta yi afuwa in kana so ku zauna lahiya sai ka yi mi sai ka manta da wannan laifi ka gafarta mata kuma ka manta sai a ci gaba da rayuwa ita ma ta yi haka sannan kuma wani lokacin akwai laihin da in sai za a yaki amma za a dauni wajibi sai an dau mataki ba a barta ba dan saboda mi a gyara gobe kar a sake to haka rayuwar take bai yiwa a ce al'afu wa safu a koda yaushe a wani lokaci aka ɗau mataki kuma haka Allah ya yi al'umma haka Allah ya yi ‘yan adam akwai ɗan adamcin da in dai abuwa za ka yi sannan kuma kamanta to gobe sakewa zai shi yasa Allah yake cewa wato ku fa yana aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bihi ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك ba wannan ba cikin suratul shura ko aramomi a samo mana ayan nan ya Allah yake cewa inda Allah yake cewa wato wannan ba ita nan dai
سبيل الذين يظلمون الناس
ba ita ba cikin suratul shura fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha نعم Allah ce idan wato aka ma ba daidai ba to kai ma kana da daman karama abinda aka ma daidai da daidai yadda aka ma karama dan ana nuna musulmi ba kayan banza bane ba za ka saki kanka ba haka waje za su yi atin zai su misluha faman afa wa aslaha to wannan kalmar ce nake nema faman afa wa aslaha wanda wato yayi afu sai aka ce aslaha menene ma'anan as-sulhu aslaha nan yayi gyara kaga da an ce aslaha menene ma'ananta gyarawa mutum zai ma laihi sai ka yahe amma za a gyara ni wannan laihi nan al-asafu bai shigo ba ina fatan mun gane za a gyara wannan laihi me ya gyaran laihi bari ku bada misali a aikin gwamnati Allah ya dora ka wakili mu dauki lakwal kai ne director kai ne gwamnati a cikin lakwal akan yara da mushinan da suke ƙarƙashinka za ka bibi kowa yana aike shi yadda ya kamata sai a samu wani ma'aikacin bai zuwa a lokaci ko kuma wani ma'aikacin wasu ranakun sai ya tambake su bai zuwa kai kuma an ɗora a kanka ka ja kunnen shi ka mishi gyara yanzu idan ya cika wannan laifi kana da daman ka rubuta takarda ka aika gaba a cikin aikinka ne ba zalunci ba ne amma yanzu duk wanda kama haka akan yayi garajen aiki za a ce mi wani bai da kirki a yi ta tsine ba ba ka tsinu ba wallahi mu ne bin mu san gaskiya ko bin ma san aiki haka abin yake ba daɗi ba gare shi gaskiya fa ba ta da daɗi an mutum ya ba daidai ba wannan duka cikin dokokin aiki ne Diraktar yana da dama ya haka to in mushen ya yi laihi sai diraktar ya kirawo shi wane kayi kaza da kaza da kaza amma wannan magana karka sake a barta a dawo a gyara aiki wannan anan kayi ne kayi afuwa ka mashi afuwa gyara aikinka yanzu ina ne asulhun yake wa aslaha sai ka ɗau matakin da gobe kai ya sake irin wannan ba yadda za a yi kaman talagin da ya ko za ka ɗau hanyar da in ya sake za a samu matsala to wannan shi ake nihi da mi aslaha kenan nan muna bayani akan mi rayuwa tana takuɗewa da abubuwa guda biyu akwai laihin da yake buƙatan asafu wal afu wato kayi afuwa ka manta da kuskuren da aka yi a dawo daidai yadda ake a tsaye akwai laihin da in aka yi shi za ka yi gafara wannan shi ne abin da ya dace amma za a ɗau matakin gyara wannan kuma a cike yake a cikin rayuwarmu ‘ya'yanka makwabtanka abokin kasuwa wani ya amshi bashi da kaza da kaza sai wanda ya fahimci abin in ya ba addini wala za ka zauna lafiya za ka rayu daidai za ka haƙunanka suna fitowa wannan ka yi haƙuri wannan ka ɗau mataki wannan ka yake ka manta shi ne Allah ce fa'afu wasfahu hatta ya fi Allah bi amri ya ku masu imani ku yi afuwa wato ku manta da abin da Yahuda suke muku har sai Allah ya kawo lamarin shi me lamarin har sai Allah ba ku hukuncin cewa ku rama to wannan aya wannan gabar mansuha ne a baya mun yi bayanin ne ma'anar sakh min ayatin mun ce Allah yana kawo wani hukunci daga baya sai ya shahe wannan aka ce ya ku masu imani duk cutarwar da Yahuda za ku musu za su muku wato ku gafarta musu ku kyale su wasfahu sannan kuma kar ku doke shi ku manta ku dawo ku ci gaba da rayuwa da su kaman ba a taba yi ba Yahudawa fa haka Allah ya ce daga ba sai Allah ya ce me wa qatiluhum hatta la takuna fitna ko yaƙe su to inda aka ce ayyaki na akwai afuwa akwai mancewa da wannan laifi sai aka ce wannan ayar ita ta shafe wannan hukunci wato lokacin da manzo Allah ya zo yana rayuwa a Madina akwai mushrikai wannan Yahudawa a kewaye da nan sai Allah ya ce musu to ya kai annabi da masu imani duk abin da suka yi ku musu abuwa ku gaba da rayuwa da su sai daga baya aka dawo aka ce in suka taba ku ku taba su in suka yaƙe ku ku yaƙe su an suka shigo ko suka nemi su muku kuskure suka nemi su muku munafunci kar ku yarda ku bar su dan musulmi an san shi da mi almu'minul qawi khairun maza Allah ce mummuni wato mai karfi yayi alkhairi a wurin Allah game da mummuni wanda yake da'ifi mai imani ya rika nuna raunin shi irin wannan zamani da muke ciki gashi musulmai masu tarin yawa Yahudawa su kutsa ƙasashen musulmai inda suka ga dama suka yi hari. A wannan shekarar hari nawa Isra'ila ta kai cikin Suriya, cikin yankunan Suriya. Musulmai suna kallon sun sa ido, shugabannin ƙasashe, Saudiya, Misra, ina ne, Aljazair, duk ga sunan Nijar ko'ina da ko'ina. An sa ido an bar ba Yahudi, Yahudawa na Tanyahu suna ta'addanci a doron ƙasa suna kashe mutane. wa suke kashewa kafirai ka taba ga isra'ila ta kai ma faransa hari ko ta kai ma almaniya hari duk har-haren da suke kaiwa ina ne kasashen musulmai ne yanzu gashi nan daga jiya da asabahi dan shi'a khamenei Allah ya karɓi rayuwar shi a hannun zazzagar suwa su yahudawa haka suka yi ta kashe musulmai tun daga azumin bara har yanzu zuwa bana a cikin falastinu amma musulmai sun yi mi sun sa ido rauni amurka ta kutso malam ta shigo babban teku ta ratso cikin baharul ahmar ga katar a kusa da jirgin yaƙi na amurka na kafirai a jikin katar jirgin yaƙi a yankin koyar jirgin yaƙi wato a saudiya duk ga sunan sun kawa daga nan ana tashi ana kaima wasu musulmai hari mun zamo masu rauni annabi ya yi gaskiya annabi ya ce idan ƙarshen zamani ya zo za ka ga musulmai da tarin yawa amma yawanmu ka gusa usai wato ka ce kufan teku ne teku in ya zazzabu da zaga kuma sai ka yi ɗakin nan ka faɗa ciki banza ne ba abin da zai ma to wannan shine halin da ake ciki kina a wannan aya sai Allah yake nuna wato aya watan wadda ta shafe wannan sai Allah yake nuna mana mummuni yana da ƙarfi baka barin sakaka Allah ce wa wa'idu lahum masabatun min quwwatin wa min ribatil khayl dole ne sai an shirya me yasa kasashen turawa yanzu suka saka hannayensu da kawahuwansu a kasashen musulmai dan a duniyar nan mai ƙarfi shike iko Amurka me yasa ta yi ƙarfin kowa ta tanadi kayan yaƙi ne wanda yake kowa to Allah ya ce ya ku musulmai kuma ku tanadi kayan yaƙi me yasa ƙasar Pakistan an zo a kai hari aka dena nukiliyan tana da maka me ake ce mishi makamin ƙare dangi Koreya Shimaliya Koreya ta Arewa ita ma ta mallaka China ta mallaka amma wallahi da China bata mallaka ba Amurka sai ta kare da ita me yasa suka kakkau aka kakkawar da su aka kyale su sun ɗauki abin da addini ne ya ce musulmai sai suka koma gefe me yasa ake kai ma iran hari yaƙi ne na aƙida don suna musulmai kuma za su mallaki mi makaman ƙare dangi shi kaɗai ne shi ne wani malami na jaza'ir mai masanin tarihi ya ce babban kuskuren da iran ta yi shi ne da ta hoto take bambamin baki kamata ya tarihe bakinta in ta mallake shi da yanzu da wuya a kai mata hari amurka da take tunkaho makamin ƙari dangi rasha da shi take tunkaho ina ne da shi take tunkaho shi yasa kowa su yake tsoron kowa ba ƙasa ɗaya ta musulmai wanda ta mallaka me yasa aka kashe Saddam Hussein shi ma ya fara kera masana'antar shi ne a takaice yan uwa masu girma yana duka wannan yana daga cikin makircin Yahudawa ba a so musulmi ya zamo mai rago sai Allah ta inda Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi dan uwa masu girma anan zamu dakata ganin lokaci ya tahi abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya sanya mana alkhairi da albarka wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.